الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أحمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المأول والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدر وجار العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إبدي لنا بهذا المهدري والتعرف بنظرة تعتدنا بالزفر يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
يوم أخو قوتا رجل أول هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ألف دمود إلى تريود إلى أربعين دبيات وان دي دي دي دا شاء كفر قوتا سبتمبر 2023 sai dai yau sai da abin afuwa ta yi mune ta fitowa yadda ya kamata ta yi mune ta fitowa yadda ya kamata saboda ah, saboda yanayin jiki ba ni da lafiya a wani shi kan samalin tarik bai san zan zo ba sai da yanzu yake ba da shawara yake ba da shawara a taimaka a abin nan sai da masu rage zai ke cewa yake ba da shawara a kirawo zaka alhamdulillah da mun samu ƙwarin jikin ruwa ya kara nurori an na ce barin akwai yau ba zan yi ba sai na ce to bai kamata ba Eh, can da lamarin manzo Allah ne sai shi Ibrahim sallallahu alaihi yana da shekara 60 da wani abu kawo ku tsufan ya kai tsufa rashin lafiya ka zo sai ƴaƴansa suka zo suka same suka ce muna neman alfarma wannan shekarar kada ka tafi aikin hajji saboda kana da uzuri rashin lafiya ta ci karfin jikinka sai shi Ibrahim ya ba su amsa a waƙe yake cewa ya quluna la takhruj bi sukumin wa mahramin fa udruka min shamsi zahirati aw dahu fa qultu shifa sukumi al wuqufu bi babihi an ibbi yugunini kaman zalla yajrahu a akhlud lirrahati wan nasu kulluhum يروه ويجدو للأمين ويفلب أأترك ليلى ليس بيني وبينها سواري لحم من لي بذلك ينسه شفى السقم بل أهيا بدون تكلف بل القرب والمس الشفاء المروح yace ya ƙulu na la ta da sukumin ma maharamin ‘ya'yana da almajirai sun zo sun ce mun barhama ka yi haƙuri karka tafi aikin hajji wannan shekarar saboda rashin lafiya da kuma shekaru fa uzruka min shamsi zahirati awdahu ai uzurinka a wajen Allah da manzon Allah na rashin zuwanka ya fi ma rana bayyana kowa ya ganka ya san ka tsufa kowa ya ganka ya san baka da lafiya fa qultu sana ba su amsa nace shifatu qumi alwuquf bi babi sai ubangiji sai yace warkewar rashin lafiya ta shine in ganna kofar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ɗibbi yuguni ne tsayuwa ta a ƙofar manzan Allah ya wadatar da ni da neman wani likita da zai zo ya ce zai nemi lafiyata sai shi wuce a akhulubi rahati shin kuna tunanin zan tsaya in zauna in ce wai bari in huta in zauna a madina in huta wannan su kulluhum yaruhu wa yagdu lil habibi wa yaslu ga mutane na suna yammatuwa suna safiyantuwa wajen manzan Allah ne in zama na in ce wai hutu nake ba sani ba ba zan iya ba sai ta a atruku laila laysa bayni wa baina hatu ba lailatin yanzu a ce min in bar laila ta abin so na manzan Allah wanda tsakanina da shi dare ɗaya ne ba kawai daga yau zuwa gobe na isa malli bi zalika ya san wai wane ne ke da karfin halin da zai zo ya irin wannan nasiyar yace wa kanta wajen manzan Allah yace idan rashin lafiya kuke magana kuma wanda zan je wajensa shafa sukma ya warkar da cuta bal a haya kai ba warkar da cuta ba ma ya rayar da matacce biduni takallufin ba tare da ma wani wahala ba bal da kurbu koyi kusanta mutum aka gare shi wani kuma koyi shafar kansa ya warke yace kuma ku ce mai saboda rashin lafiya in zauna to ina waye likita na ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai yace idan shehu da wannan tsohon jiki nashi zai faɗa haka ina mu yan dagwai-dagwai har yanzu kwarin jikin ko saboda haka yace a haka za mu hakura abubuwa ta wani sha'arawi to Allah ba mu lafiya da zama a idan ba mu manta ba zaman mu na ƙarshe mun yi karatu akan Isra'i da Miraji ko sannan a bayan dawowar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga ah, Isra'i ya ci gaba da kiran mutane zuwa ga Allah Annabi ya ci gaba da bujurowa bujurowa kansa ko bujar da kansa zuwa ga kabiloli daban-daban yana kiransu zuwa ga Allah yana gaya mun shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama domin ya isar da sakon Allah Imam Ahmad da Abu Dawuda da Tirmidhi da Ibn Majah kai da wani su sun rawaita hadisi da gwajin Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana bujurowa kabiloli yana zuwa wajen kabilu ya kira su zuwa ga musulunci duk lokacin da ake da wani taro walau walau walau aikin hajji ne san da an san ana ana yin hajji tun gaba nan zuwa nan ko walau wani aikin hajji ne ko kuma a wani taro ne wanda ake yi shekara shekara to duk wannan taron sai annabi ya amfani da wani lokacin ya je wajen kabila bayan kabila yana kiransu zuwa ga musulunci yana cewa ala rajulin يحملني إلى قومه فأبلغ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي وزن سامو وانين زي تمكيني يكين وزن جماعة إن إسد ساقونا حقيقة متانينا قريشا واسن هناني إن إسد ساقون أبنجدنا haka annabi yake cewa hakika malaman tarihi irin su ibn ishaq irin su al-qabari da sauransu sun ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ya je wajen kabilu masu tarin yawa a waɗannan shekarun domin ya kira su zuwa ga addinin musulunci daga cikin kabilun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gurin su akwai watakan ainihin kabilar kabilar kal wannan kabilar kal kabila ce wanda asalinta kabila ce ta kuzaiya ainihin su ne kabilatun kalbu bin murra بن تقلبة بن حلوانة بن إمرانة بن هاتي بن قضاعة فالنبي يا جوجنسو يا كراسو zuwa ga musulunci daga cikin kabilun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji musu akwai kabilar Hanifata ita ma wata mashahuriyar kabila ce ta ta Bani Rabi'ata wanda asalin su sune kabilatu Bani Hanifata bin Lujain bin Sa'ab bin Halim bin Bakar بن وائل بن قاسة بن هند بن عبسة بن دعمي بن جليلة بن أسد بن ربيعة wannan kenan haka zalika akwai kabilar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ya je mata ya kira wasu zuwa ga addinin musulunci su ne kabilar Bani Amir bin Sa'sa'a eh su ma kabila ce mashahuriya ta kaifiya wato kan su ne Banu Amir bin Sa'sa'a bin Muawiya bin Bakr bin Hawazin bin Mansur bin Ikrima bin Khatafata bin Qais duka wa'annan kabilun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je musu ya kira su zuwa ga addinin musulunci amma babu wanda ya karba babu wanda ya karbi sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam da ma wa'insu sauran kabilun duk lokacin da aka ce ga wani idi ya zo wanda kabilun Laraba za su taru sai Annabi ya je ya kira su zuwa ga addinin musulunci annabi ba zai ji an ce ga wani babban mutum ba daga cikin ƙabilun larabawa wanda ya shahara ko da salaha ko da jamsaka ko da wani abu da ake shahara da shi a wannan lokacin face sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je mishi ya kira shi zuwa ga Allah subhanahu wataala Imam al-Baihaqi ya rawaita hadisi a cikin Dalailin Nubuwa hadisin da aka karbo daga wajen Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma ya karba shi kuma daga wajen Sayyidina Ali radiyallahu anhu wa karram wajahu ya ce Sayyidina Ali wa karramallahu wajahu ya ce lokacin da Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara fita ba iya gidansa ba ya fara fita zuwa kabilu na Larabawa ya ringa kiransu zuwa ga addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da sayyidina Ali sayyidina Abubakar shi ma ya biyo su su uku har sai da suka zo wani dandali ko wani mazauni da wani Larabawa suke a zaune sai suka je suka zo na a wajen da niyyar su kirawo su zuwa ga addinin musulunci ana fahimta da suka je suka zo na sai suka ga cewa ko daga kai ba su san kalle su su wa'insu sha'anin su kawai suke yi sai suka tashi daga wannan gurin suka nemi wata wani majalisin wani mazaunin suka tarar ga waɗansu mazauni na mutane ga alamar nutsuwa nan a tattare da su sai suka je suka zauna da suka je suka zauna a wajen sayyidina abubakar sai ya je kusa da su ya zauna wannan kabilar sai sayyidina abubakar sai ya ce kowane kabila ne kowane mutane ne sai suka ce mu mutanen bani shaibani bin sa'laba ne su ma wa'annan wani su kabilu ne daga cikin ban- eh, kab- eh, kaba'il na bakariya kabi- eh, eh, kabilun da suke karkashin bakar saboda haka yana jin haka sai ya dube sai ya ga manya manya mutanen su sai ya juyo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bi abi wa ummi anta ya rasulullahi wa haula ibrarun nasi ya rasulullahi wallahi wa'annan manya manyan ina jin surutu ya rasulullahi wallahi wa'annan manya manyan mutane ne manya manyan mutane ne saboda a cikinsu na ga manya-manyan ah, larabawan cikinsu akwai mafruku bin amru akwai hani bin kabisata akwai almusanna bin haris akwai ma'amur bin sharik saboda haka shi mafruku bin bin amr dinnan shine a lokacin duk cikin jama'a ta babu wanda ya kai shi kyau babu wanda ya kai shi dukiya domin a wajen yana zaune ma ya zuba sarƙoƙi na gwal haka a wuyansa saboda haka kuma ya fi kusa da inda sayyidina abubakar yake a zaune sai sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya ce mishi ina da tambaya ku kabila ku kun kai mutum nawa sai mafaruku bin amr ya ce mai mun kai mutum dubu kuma kai ka san cewa mutum, eh, adadin dubu ya fi karfin a kiran shi da adadi karami ya ce sai sai dina abubakar ya ce mai to tambaya ta gaba eh, fa kaifal harbu baina kuma baina adukum yaya yaƙi yake tsakaninku da tsakanin maƙiyanku mafruk ya ce inna mu mun kasance a shaddu gadaban hina na al'adura muna da matsanancin fushi idan muka haɗu da maƙiya kuma muna da tsananin kai dauriya idan mun haɗu da- idan mun yi fushi muna da tsananin dauriya idan mun yi fushi mun kai mun kai ma- ma- mu mutane ne wanda muke fifita ta kubba da masu fiye da ma 'ya'yanmu sannan mu mutane ne wanda mun san ta kan yaƙi kuma yaƙi tsakaninmu da da da da maƙiyanmu yau namu yau yau mu ci nasara yana wajen Allah yau mu cinye su a yaƙi gobe kuma su su cinye ni su cinye mu sai ya kalli sai na Abubakar ya ce amma ina ganin kai mutumin Qurayshawa ne ko sai ya ce kwarai kuwa sai sai na Abubakar ya ce shin kun ji labari akwai wani manzan Allah wanda ya fito daga cikin kabilun Qurayshawa kun gan shi can wajen sai mafruku ya ce kwarai kuwa mun ji labari cewa an ce akwai wani manzo da aka aiko shi yana cewa shi manzon Allah ne shi ne wancan ya ce eh wallahi shi ne wancan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso daga gurin zaman sa sai ya zo inda suke ya sayyidina Abubakar yana ganin annabi ya taso sai ya tashi girmama ga manzon Allah ya ce annabi ya zauna inda yake ya zauna a inda sayyidina Abubakar yake shi kuma sayyidina Abubakar ya dauki mayafinsa yana wa annabi inuwa yana kiyaye shi daga rana saboda haka sai mafruk bin amr nan ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ba quraishi wai me kake kira akai me hadafin ka me kake so sai ya ce abinda nake kira akai ina kira ne ila shahadati Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa an tu'yini wa tansuruni fa inna quraishan qad zaharat ala amri llahi wa kazzabat rus- rasulullahi wastagnat bil ba'ili ala al haqqi fallahu al ghaniyyu wa fallahu huwa al ghaniyyu wal ah, wal hamid yace abinda nake kira a kansa shine ku shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma ku taimake ni domin ƴan uwana Qurayshawa sun yi fito na fito da lamarin Allah sun ƙaryata manzon Allah sun wadata da bin ƙarya sun ajiye gaskiya duk da cewa Allah shine mawadaci shine abin godewa sai mafru'u kai sai mafru'u bin amru yace ya kai bakuraishan nan na ji abin da kake kira akai to menene lamarin naka yake menene ayyukan naku me kuke kira zuwa ga aikinsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mai ayoyin alqur'ani cikin suratul an'am yake cewa qul ta'ala fadin Allah qul ta'ala watlu ma harama rabbukum alaikum alla tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana ولا تقتلوا أولادكم من ملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وألف- وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون آه وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون abinda annabi ya gaya mai shine Allah ya ce ka gaya musu kul ta'ala watlu ma harama rabbukum alaikum ku zo in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku shine Allah tushriku bihi shay'a kada ku hada abin bauta tare da Allah subhanahu wataala wa bil walidaini ihsana ku kyautata wa iyayenku wala taqtulu auladakum min imlaqin kada ku kashe 'ya'yanku don jin tsoron talauci nahnu narzuqukum wa iyyamu za mu azurta ku da su kansu ƴaƴan naku wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma badan kada ku kus- ku kusanci alfasha wanda ta bayyana da wanda ta buya daga cikin alfashun da suka bayyana ko suka buya wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqqi kada ku kashe ran da Allah subhanahu wata'ala ya haramta a kashe ta sai da haƙƙi wannan shine abinda ubangijinku yake umarta ku da shi idan kun kasance masu hankali wala taqrabu mal yatimi illa billati ya sana hatta bulga shidda kada ku kusanci dukiyar maraya sai da abin da yake ma- abin da ya- shari'a ta ta halalta ka iya ce daga dukiyar maraya hada tsala ta kamar yatimi illa billati ya sana hatta bulga shidda wa awful kayla wal mizana bil qist ku cika ma'auni ku cika sikeli da adalci la nukallifu nafsan illa wusa ba mu taba daura wa rai wani abin da ya fi karfinta ba wa idza qultum idan za ku yi magana fa ajlu ku yi adalci cikin maganar ku walau kana za qurba ko da ku adalcin da za ku yi zai zamanto akan makusantan ku ne bi ma'ana ko da zai bakanta wa makusantan ku ko dai ku faɗi gas- gaskiya kan wa bi ahdillahi awfu ku cika alƙawarin Allah zalikum wasaqum bi la'allakum tadhakkarun wannan shine abinda ubangijinku yake muku wasici ko yake wa yake muku wa'azi idan kun kasance masu tunawa wa anna hadha sirati mustaqiman wannan shine tafarki na mai kakki wala tattabi'u subula kada ku bi wa'insu sauran tafarku fatafarraqa bikum an sabili idan ku bi sauran tafarku tafarku za su rarraba ku daga tafarkin Allah zalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun wannan shine abinda Allah yake muku wa'azi idan kun kasance masu tsoron Allah da mafaruku bin amru ya ji wannan gwalagwalan kalmomi na alkur'ani sai ya ce wallahi laqad sami'tu kalaman ma sami'tu ahsan minhu wallahi na ji magana wanda ban taba jin magana mai daɗi irin mai mai kyau irin wannan ba sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙara gaya min wani magana da kuke magana akai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya mai faɗin Allah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ان الله يأمر بالعدل حقيقه الله yana umarni da ku yi adalci wa ita da qurba ku baya ku bawa makusantanku wa yanha an alfahsha'i wal munkar ya hana aikata alfasha da abubuwan ki hana an alfasha wal munkar wal bagi da cutar junanku ya'izukum la'allakum tadhakkarun haqiqa Allah yana wa'azantar da ku ko da za ku kasance masu wa'azantuwa sai mafruq bin amr yace wallahi ya aka quraish laqad da'awta ila makarimil akhlaqi wa mahasinil af'al wallahi ya kai ba quraishin nan kai kai kira zuwa ga kyawawan halaye da kyawawan ayyuka amma akan haka ne mutanen ka suke izaya suke maka izaya akan haka ne mutanen ka suke kinka yace to wannan abin da mamaki to sai dai shi mafruk yana so ya zama ya ga cewa hani bin kabisata ya yi musharaka shi ma ya faɗi wata magana a kai baya son ya yanke hukunci cewa za su taimaki annabi ko ba su taimaki annabi ba sai ce haza hani bin kabisata shaikhuna wa sahibu dinina yace ga hani dan kabisata shine tsohon mu anan babban mu ne kuma mai riko ne da addinin da muke kai bari mai ji me zai ce sai hani ibn kabisata yace hakika ya kai dan bakureshin nan na ji maganarka abinda kake nufi mu bar addininmu mu zo mu riƙe addininka hakika wannan abin idan muka ce za mu yi fa za fa mu iya yin nadama a nan gaba ɗaya kenan idan muka ce za mu yi saurin yanke hukuncin cewa za mu bi ka to ta yi za mu yi gaggawa ne zuwa ga kaskancin kanmu ina so ka sani akwai kunzumin jama'a jama'armu 'yan ƙabilarmu da muka baro su a baya ba kamata ba a ce mu yanke hukunci da harshen mu ce su ma mun yanke musu hukunci ba mu ji ta tasu ba saboda haka shi ma hali ibn qabisata yana so ya ga cewa al-musanna bin haris ha? ya ya ya tufa albarkacin bakinsa sai ya ce wa haza al-musanna bin haris shaykhuna wa sahibu harbuna yace wannan wa sahibu harbina yace wannan shine al-musanna dan haris shi ma babba ne a cikin mu kuma shi ne jagoranmu idan za a yi yaƙi bari mu ji me zai ce sai almusanna ya ce ni ma ina kan abin da hani ibn kabisa ya faɗa akan cewa mu- mu bar addinin mu zo mu bar addinin ka ina so ka san wani abu mu mutane ne da muka sauka tsakanin wa'insu wa- wa- wani teku da wa'insu korami sai annabi ya ce su wanne ne teku da korami ya ce mu mutane ne inda muke zaune a bayan au- gefe guda ɗinmu muna makwabtaka da koramin ah, kisra muna ah, kisra a iran kenan na ce ko ko iran sannan a wani ɗaya gefen kuma muna makwabtaka da kogunan larabawa su mutanen kisran nan a wajensu fa zambu sahibi ghairu maghfurun wa wa uzru ghairu maqbulin wa amma ma mimma ka ma kana mimma yalini yawul arab fa zambu sahibi maghfurun wa uzruhu maqbulin wa inna nazalna ala ahadin alaina la la nu'yi muhdisan yace su a bangaren yan kisra din nan idan mutum ya yi musu laifi ba ka gafarta wa mutum ba ka yafiya idan mutum ya kawo musu uzuri ba su karɓan uzuri a ɓangaren kuma maƙotanmu larabawa su suna iya yafuwa suna iya wa mutum uzuri saboda haka mu mun ɗauki alkawari su- mun yi yarjejeniya da su cewa ba za mu taimaki bako ba kai ku a wajen bako ne kai kai ku a wajenmu bako ne kai yace kuma wa inni ara maqalatika hadhihi ya akha quraish mimma yakruhul a a a almuluk na lura wannan magana taka wannan abin da kake kira abubuwa ne da sarakuna ba za su so shi ba ba sarakuna idan kana so za mu taimake ka ga bangaren larabawa amma ba za mu taimake ka ba ga bangaren farisawan nan saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma as'atum radda iz afsahtum bis-sirki wa inna dinallahi la yansuruhu illa man haqahu min jami'in jawani annabi yace ba ku muna namun ba wajen bada amsa saboda me kun faɗi gaskiyar ku amma shi addinin Allah ba wanda yake taimakon sa sai wanda zai taimako shi ta kowane bangare ko kuma bangare ɗaya kuka ɗauka saboda haka sai annabi yace shin kuna tunanin a ce nan da 'yan shekaru kaɗan Allah ya gada muku garuruwan mutanen nan da dukiyoyinsu da matansu shin za ku kaɗaita Allah ku yi mai tasbihi kuma ku bauta mai suka ce ƙwarai kuwa idan Allah ya mana haka za mu yi haka sai annabi ya karanta musu faɗin Allah inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira litu'minu billahi ko wa rasulihi wa ta'a inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira hakika mun aiko ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka kasance mai shaida ka kasance mai bushara ka kasance mai gargadi ka kasance mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah kuma a matsayinka na fitila mai haske to annabi ya bar su kaga ma wa'annan su ma ba a samu ba annabi ya je ya bujiro da musulunci ya bujiro da kansa zuwa ga wani bangare na bani hamdan imamu abu dawud da tirmidhi da ibn majah sarawaice hadisi da wajen sayyidina jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana bujirowa da kabilu addinin musulunci duk lokacin da aka ce ga wani taro nan ana yi na larabawa zai zo ya ce ala rajulin yahmiluni ila qaumihi fa inna quraishan qad mana'uni an uballiga kalam rabbi shin ba zan samu mutum da zai zo ya taimake ni ba ya haɗa ni da mutanensa su taimake ni domin in iya samun ƙarfin gwiwa da zan kira zuwa ga a- a- addinin Allah domin ƙuraisha sun hana ni in isa da zancen Ubangiji na. Kuma annabi ba zai iya ba shi kaɗai dole sai ya samu mutanen da aka taimaka masa. Annabi yana faɗan haka sai aka samu wani mutumi guda ɗaya ya to wajensa. Sai annabi ya ce mai kai daga wani ƙabila kake ya ce "Na- ni daga ƙabilar Bani Hamdan ne. ya ce mutanen ka suna da yawan da za su iya mara min baya su taimake ni su zamanto ban me yake cewa kashin baya wajen isar da sakon Allah sai ya ce wa annabi kwarai ko za su yi haka ya ce to sai da baya kuma sai ya tunani kada fa in je in mai alkawari kuma in je wata yana su kunya kani sai ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan da in ka yadda ka yi hakuri in je in ba su labari idan sun yadda sai mu zo mu tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu laifi ya je a ya tafi a watan rajab kuma al'ansar su kuma suka zo wannan kenan sannan ana nan ‘yan kwanaki kaɗan sai ga wa'insu samari sun taho daga bani abdul ashal daga wani gari da ake kiransa yasriba shi ne da mantu madina manzo Allah daga wani gari da ake cima shi yasriba suka taho maka su kuma abin da ya kawo su maka shine mutanen khazarj ne ka san akwai rigima tsakanin aus da khazarj mutanen nan suka taho uh, garin maka suna neman waɗanda za su yi alai da su ba san me alai ba haɗa gwiwa da su haɗin gwiwa ko za su haɗa kai da su domin su zo su kawo musu ƙarfi su ba su makamai su zo su haɗu su yaƙi wani mutanen su na khazarj suka zo suna neman waɗanda za su yi musu haka a garin maka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji labarin su sai annabi ya je musu ya yi zan- ya- ya yi magana da su shi ne hadisin da imamu amur ya kawo cikin musulun nashi daga wajen mahamudu bin labid radiyallahu anhu ya ce shi wannan mahamudu bin labid nan yana cikin su bani abul ashar din nan ya ce lokacin da abu la'aitar shugaban su kenan wa wa ainihin sunansa anas bin rafi'in ya ce lokacin da ya zo tare da wa'insu jama'a na banu abdul ashar a cikinsu akwai ah, ayyas bin mu'az suka so suna neman mutane a maka wanda za su zo su haɗa gwiwa da su su je su yaƙi wayansu jama'a na daga Khazraj. Annabi ya ji labarin mu annabi sai ya zo. Da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya ce musu shin ba zan kira ku ba zuwa ga abin da yafi wannan alkhairi? Suka ce bismillah menene abin da yafi alkhairi? Sai ya ce ina so in gaya muku cewa ni manzon Allah ne. Ba'athanallahu ila ibadi. Allah ya aiko ni zuwa ga bayinsa. ku zo ku bau in ad'ukum ina kiran ku ila ibadatillahi ku zo ku bauta wa Allah wahdahu la sharika lahu sannan Allah ya ya saukar min da littafi wa cikin alqur'ani anan da ya bujiro musu da addinin musulunci ya karanta musu wani ayoyi na alqur'ani sai ayyasha ayyas bin mu'az ɗaya daga cikin su kuma shine yaron su wanda shine mai karancin shekaru a cikin su sai ayyas bin mu'az ya ce ai qaum inna hadha lahu khairun mimma ji'tum bihi ya ce wallahi ko min maji itum lahu ya ce wallahi jama'ata wannan abin da bawan Allah nan yake kiran mu ya fiye mana alkhairin akan abin da muka zo don shi ai sai shi wannan abul aisar din wanda ya ce muku sunan shi Anas bin Rafi'in sai ya ɗauki katon dutse ya buga mai a fuska kafin ka ce mai sai jini sha aina fitowa rikici zai tashi suka tashi kawar annaba annabi shi ma ya tashi tafi ya kyale su in ji Mahmud bin Labid wa kenan rawin wannan hadisin ya ce ba a yi kwanaki kaɗan ba shi ayyas nan ya mutu na ji labari daga wajen mutanen sun ce tun daga lokacin da ya yi wannan maganar aka buga wannan a a a yaƙi suna aka buga mai wannan dutsen bai gushe ba yana kaɗaita Allah yana tasbih ga Allah har ran sai dan haka ko su ba ma sa kokwantan musuluncinsa musulmi ne shi kanni bawan Allah nan ɗan zaman da manzon Allah ya hayya ɗausa na hasken musulunci ya musulunta sallallahu alaihi wasallam wannan kenan da Allah subhanahu wataala yana so ya bayyana man ya bayyana da wannan addinin ya tsaya da kafafuwansa ya taimaki wannan addinin sai zama to shekarar da za ta zo a sai ga annabi ya zo wa su kabilu na daga mutanen al'asar ke mutanen madina ya zo musu ya bujo musu da musulunci a akaba wannan ko shine hadisin da mm, Ab- ibn ishaq ya rawaito da isnadi hasani cewa wasu jama'a daga mutanen madina sun zo mutanen kuma hazard ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku wayansu kabila ne suka ce mu kabila ne mutanen Khazraj ne sai annabi ya ce au to ku ne mutanen nan ah, muta abokanan zaman Yahudawa kenan sai sai ka ce wa manzo Allah eh mu ne sai annabi ya ce ba za ku bani dama ba in zauna in dan tattauna da ku suka ce to bismillah tattauna da mu annabi sai ya janyo musu ayoyi na alqur'ani su da mun su wa'annan mutanen su Khazraj din nan ainihin su ne mutanen Madina kamar yadda ka san duk inda bayude yake ba shi da imani ba shi da kirki munafiki yahudawa wahala ta ja su suka dawo madina ya sirba kenan aka ba su gurin zama kuma sai suka zo suke so su zama su fi yan gari zama kullun rigima kullun rigima har yahudawan kuma su yahudawa su ne masu littafi ma'abuta addini suna da littafi suna karantawa kuma sun karanta a littafin su cewa annabin ƙarshen zamani za a haife shi zai zo wannan garin kullum idan suka rigima da su da kaza sai ce da sannu idan annabin ƙarshen zamani ya zo za mu haɗa kai da shi mu kashe ku kamar yadda ake kamar kisan da sauran annaba suka yi wa adawa da sangudawa amma fa kaga da annabi ya zo ba su ba ko da yake mu zo karatu ai mun ba kun zuwa saboda haka da suka ji abin da annabi ya gaya musu wa'annan kazar din sai suka ce wallahi wannan shine mutumin da yahudawa suke firgita mu da shi kada mu yadda su riga mu sai su karɓi addinin musulunci wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka gaya wa annabi suka ce amma fa mu a junan namu ma cin junan mu muke ba mu da haɗin kai da sanni idan Allah ya sa kai ne sababin da za mu haɗe kanmu idan Allah ya sa kai kasance sababin da za mu haɗe kanmu to haƙiƙa za ka samu jama'a masu yawa za mu koma za mu je mu gaya mutanenmu labarinka idan sun karɓi addini yadda muka karɓa to ina gaya maka za ka zama to babban mutumin da kowa sai ya ji tsoronka abin da suka gaya maza Allah saboda haka suka tafi suka kyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yi su da kiran mutane har sai da shekara ta zagayo sai ga wa'insu daga cikin su nan su goma sha biyu maza goma sha biyu suka zo suka yi mubaya ga manzon Allah wanda mubaya ita ake kira da bai'atun nisa'i mubaya'a ta mata abinda ita aka kiranta da mubaya'a ta mata saboda a lokacin ba a farlanta yin yaƙi ba don haka a cikin yarjejeniyar mubaya'ar za ka ga cewa babu zancen yaƙi shine inda Allah subhanahu wata'ala ya kisanta mana ya yi wannan bi'u idza ja'aka almu'minatu yubayyinaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yusrikna wa la yuzmina wa la yatlna awladahunna wa la yatina bi butanin yaftarina hu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'tinaka fi ma'rufin fabayi'un wastaghfir lahunna Allah ya kai annabi idan mata mu'mine suka zo don su maka mubaya'a to ga mun su maka mubaya'a akan cewa na farko ba za haɗa wani abin bauta ba tare da Allah ba za su yi sata ba ba za su yi zina ba ba za su kashe 'ya'yansu ba ba za su zo da wani ƙage ba da za su ƙage shi gabansu ko da bayansu to wannan ko ka ce hannayensu da ƙafafuwansu haka zalika ba za su taɓa saɓa maka a cikin duk wani abin da ka umarce su ba idan sun yi haka to ka yi musu tabba ka kuma nema musu gafar Allah wannan na ga muku an kiransa da bai'atun nisa'i saboda ba a farlanta yin yaƙi ba imam al-bukhari da muslim sun rawaita hadisi daga ubarat bin samit radiyallahu anhu ya ce ina daga cikin waɗanda muka zo muka yi muka yi muka yi mubaya da manzon Allah a akabatul ula kenan mun kasance mazaje mu goma sha biyu muka yi mubaya muka yi tabba ga manzon Allah muka sallama mai akan waɗannan kashedu da muka lissafo a wancan aya da muka gama annabi ya gaya mana kun karɓa mun karɓa sai annabi ya ce duk mutumin da ya cika wannan alkawarin to Allah zai ba shi lada duk mutumin da ya karya wannan yarjejeniyar da muka yi ko alkawarin nan kuma bayan nan to Allah zai mishi ukuba a duniya ya zama to sanadiyar kankare zunubansa kenan wanda kuma ya yi wani abu ta yi Allah subhanahu wata'ala zai zai zai sitar shi idan ya ga dama ya yafe mashi idan ya ga dama ya mai uba wannan kenan ubaru bin sabit ya ce maka ya mubaya ga manzo Allah maka tafi maka koma zuwa ga garin mu ya sariba bayan mun koma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika musu sahabbansa guda biyu ya aika musu Mus'ab bin Umair da ibn Ummi Maktumin yace to ku tafi ku bi bayan su ku je ku koya musu musulunci ku koya musu karatun alkur'ani zaman mu na gaba sai mu daura mu ga yadda suka tafiya su da yadda su kuma rawar da suka taka a a Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin shi Annabi ya so ya hijira zuwa gare su inda muka yi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana Allah ya ba mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe cikin ta wannan kuncin rayuwa da ake fama da ita a wannan ƙasa ta mu Allah ya yi alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam fatiha fatiha